أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل بل أنتم قوم عادون وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين قال إني لعملكم من القالين رب نجني وأهلي مما يعملون فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara mu a markas ahli sunna wal jama'a wanda ke angol karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna litinin goma ga watan Ramadan hijira shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya dace da sha ɗaya ga watan hudu dubu biyu da ishirin da biyu a darasinmu na jiya muna cikin surutu gafir mun tsaya aya ta ishirin da bakwai insha Allah yau za mu tashi aya ta ishirin da takwas kayan nan na isbo tambayoyi ta farko ina maganar ina ya kamata mutum ya yi takafi ana yi takafi a masallaci duk da akwai ruwaya ta huzaifa radiyallahu anhu inda yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la itakaf illa fi masajid salasa ba itikafi sai cikin masallatai ya uku wannan ya kawo magana ta Ka'aba masallacin Madina Baitul Maqdis to wannan malamai sun yi maganganu kwarai kan mas'alar ta wannan itikafi wanda wasu na ka samsan ma a can kaɗai za a yi wasu na cewa cikakken itikafi ne babu sai a wannan wurare yanwa abin da ya sa malamai ba sa matsawa kan wannan magana duk da cewa jamhuru suna gana iya ko ina inda masallaci ne abin da ya kawo haka ganin shi masallaci ko ba yi itikafi ba babu wanda yana zama a yi ta ibada a masallaci ibada a masallaci ba ta da lokaci kaza don haka kenan wani abu ne ko da ba samu wancan ladan hakika ba shi dai ba wata bid'a zama a masallaci a ibada ko katin qur'ani haka ma sabai nawa masu rayuwa a masallaci shi sa bai kai wata da jijiyoyin wuya akan mas'ala itikafi gaskiyar magana sai ya cewa tambayar ibrahim yawa maganar shafar huska a lokacin addu'a yan uwa mas'alar ayi addu'a shafa ruwayoyi da suke magana a kan ba ruwaya ɗaya wadda take ingantata akwai ruwawi na magana shafawar abinda ake magana ɓangaren inganci ne babu ruwaya guda wadda take zama da karan kanta ko ta gamu da yan uwarta don raunin ya yi gaya yadda hanyoyin ba sa ba da ƙarfin zama zaman gindi ko kan hujja da sha fuska a lokacin addu'a shi yasa isa bin al-salam ke cewa ma la masu shahun la gabiyu shi ya zai da yawa ta yi ba mu shahun suka sai wawa isa bin al-salam shi ya ke ce me yi magana yan wa al-muhim gaskiyar magana za mu ga ruwayoyi wasu malamai sun suna ce ana iya yi sun yawa amma gaskiyar magana abin da yake tabbas daga hannu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna la hayyun karim yastahi min 'abd an yarfa rajul yadayhi yadayhi ayyudun masifiran haifatai abinda yake tabbas da fadala ɗoga hannu a lokacin addu'a daga hannu mazala ya ce allah subhanahu wa ta'ala yana kumiyar bawon shi daga hannu zuwa gare shi hannu ya kuma zai roba kuma ke daga hannun yake da mahimmanci da fadala amma shawa a wuska gaskiya ba shi da duk matogara kwakwara sai yau ya masala ta maziyi yana bata azumi lalle wasu malamai kamar cikin malikiya sun kawo mas'alar amma magana mai kai kamar da ya karanci fikin suna na abu malik ko na sai da sabit ko irin dai manganu game da albani da mahalla ya kawo magana cewa mazi bai tasiri akan kare azumi gaskiya magana ba wata madogara kwakwara da ta zo wadda ta yi haka kin da wasu na gaya bata ma ba madogara ta bangaren hadisi shi yasa su kan cewa eh lalle mutum kai ne sai wuce gona da iri me yasa zaka ga sunna ta tabbatar da wasa da mace ko ambarasan mace haka manzala yana yi da matan shi sahabbai suna yi kuma san duk irin wannan rago an akwai ta ba tserewa mazi to amma ba wanda ya kawo a cikin su cewa an kwado mazi ba ba azumi shi dai kurin a kauracin shi ya lahiya ka a wuce gona da iri بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاء بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب uwa a jiya mun hara bayani irin mataki da fir'auna ya doka a hada na gamawa da annabi musa alaihissalam ganin iyaga musa zai kawo canji shi kuma fir'auna ba san wannan canjin ya tuhumi musa da kawo sabon addini da ɓanna a saman ƙasa kuma da barazana ga musa alaihissalam ya ce ku bari zaruni ya ƙasar musa a bar shi kurin bai san makinan wata magiya bai san wata magana ko ba da guri kuna ɗauki matakin kashe musa kurin musa alaihissalam ya koma ga allah ya nemi tsari a wajen allah daga irin halin fir'auna to mun ce wani magana ta fir'auna ya yi ta awada kuma fir'auna ba shi dan adawa balle ya yi tsoron shi kuma bai tsoron allah shi kuma amma ya da'awa shi ne ma allah amma akwai shi ne babba to a wannan wuri a hada fir'auna akwai mai imani iya nan kurin dai da shi aiki amma bai yarda da fir'auna ba bai dabar da daular fir'auna iya nan mai imani da Allah da kyau da Musa kuma a hada yake dan gargar a zamane cikin wani fir'auna shi ne ya jima ba san halin da ke ciki to amma yanzu ganin wata barna ta bullo fir'auna zai wata ta'addanci a nan wannan bawan Allah ya kasa jimiri da ɓoye wannan imanin da shi duk da ya abin a fakaice na ya cikin gida mutum da nashi iya neman wa nashi mawuta amma a lokaci guda yana kai annabi Musa da sara shi ne Allah kai labarin wannan bawan Allah Allah ya ce wa qala rajulun mu'min min ali fir'aun Allah ya ce wani mutum kuma Allah mai shaida mu'min mai imani ne da maka shakka mai imani ne kuma a harin fir'auna mai imani kuma a harin fir'auna Allah ce min ahli fir'auna iya daga cikin mutanen fir'auna in ma na kusa ɗan kusan fir'auna kuma da imani shi amma ya fito mu imana iya koyi imani wannan bawan Allah me yake cewa أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله فرعون هتقتل ماذا ماذا تجي كل دجاجة الله يقول دجاجة الله وبنجي شكون هتجي شكون دجاجة الله وبنجي شي قال له على هالي وانا باو الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم كنا ما كنت كآية كهوجة يا زود هوجة أكمل كوا يا زود هوجة فرعون شكا دقول يا داو ya nemi ‘yan matsawa a ka agaji an kawo ya kai da su tukuna kallo ya zo ku da hujja ƙarar daga wani ubangiji ya ce me yasa za ku haka da kaga an ce kamar wani ka ce wata hikima cikin magana kamar bai san shi ba eh a takalunan a takalunan rashulan wani ba gaban ba wani wani mutum kudu wani mutum ita musa ma kwace ya imani musa za ku kashe mutumin da kuri idan ya ce allah ya imani ubangiji shi kuma ya zo muku da hujja daga wani ubangijin me yasa za ku ya ce wa ku kaziban fa ala ya kazibu wani abin da hudu shi a hamman zo ne ɗan ƙarya yake shi sakamakon ƙarya da hada domin a nan an cikin akwai masaniya da allah ke yi wa makarata in har ƙarya yake sakamakon ƙarya zai faɗa kai shi nan shi ta sha'awa wa in yaku sadiqan yusuku ba'da alladhi indakum an kuma gaskiya yake abin da ki ga muku zai zo zai zo ku gani ba me ya ko ya koyi me ya gaugawa a kashi na akwai kashin tunani na gaugawa kashin irin wannan magana wannan cikin sahih bukhari haka ta wakana ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana ka'aba yana sallah da kai ɗaya cikin gamon tsagera sai tun karo manzo Allah yana sallah amma a Ka'aba uku bata bin bin abin mu'ayyid kun shaƙe manzo Allah shaƙe wuyin shi ya ci kwarai shi sai ta kanin kwarai ya nima ya nima abin ya ya matsa kwarai ya mugun mugun shaƙa sai ga ubuka yazo ana ubuka yi ta kuma wancan wannan kalma ubuka ya kawo a takasa lu rajul ala kullu zati Allah shi ma ka ubuka ce me da kun shi kun da yace Allah ne me da Muhammad lokacin hakan ko musulunci ne me lahi muhammad da ya ce kurin allah ne kurin ubangiji shi kurin me zai yi shi wannan ya ji hankalin fir'auna ga bai kamata ba yana abin da ke na magana ya kashe musa bai abin kashewa ba in ƙarya yake sakamakon zai koma kan shi in kuma an kai in gaskiya ke abin da ke gaya muku zai zai abin kashewa ba an ce wannan allah subhanahu wa ta'ala irin suna cikin bayan shi ta yadda ke mu'amala da mutanen kwarai da mutanen banza di barkon musulunci lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da abubakar siddiq zai hijira kayan shi harkon wahi da aka wa annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya zo gida ai ya zo a tsorace ka ce kwali jini ne ko ka yi masa mishi ya zama jibril kun Allah ta ikra ikra ta mal aka aka shaƙe shi ya kama shi ta ikra yau ji ya tsorata bi tabbata malaka malaka ba manzo sallallahu ya tsorata kwarai bi tabbata na abubuwa bi tabbata shi ba ya dawo gida ya karkarwa ya tsoro ya ce ma khadija ni khashitu ala nafsi gaskiya ina tsoron ka ajina bai sani ta ce kalla ne ku zikar nan abadan ta ce baiwa muhammad baiwa ta ce kai ne mai ɗaukar yau na marayu kai ne mai kula da gajiyayyu kai ne mai kayar da munta kai ne mai ɗaukar wahala mai wani halin allah bai kuma ta da shi a dama halin kwarai allah iya mutanen kwarai abin kirki ta ce a lokacin ba ba dini ma khadija kan kasa da wani allah ta'ala baiwa mai wani hali naka ta shiga mugun hali mai kirki mai taimako mai taimakon gajiyayyu ta ce bai yiwuwa kake nan allah yana mu'amala da bayan shi ko a lokacin ba a can damu haka suna allah daga cikin bayan shi shi ne kenan ce a kenan ba matsala ga mai matsala shi kuma ne an ɗari yake gani amma gaskiya ke yazo abin da ke gama inna allah la ya ji wani wasu sun kata kuma yi musu wannan gargadi ce kun ka suna cewa wallahi allah bai shirye da mabannaci mai ƙarƙarwa ma'ana mai ƙarya kenan fir'auna makwalaci ne ya yi hankali yanzu wannan bawan allah ya ci gaba da wazume ce يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا قال فرعون ما
haka yanzu dai wannan ɗan cikin gida ne makusanci ne fir'aun guda ta tauna ya ce ya ƙaun nan ya musu kalma ta ɗan uwantaka ya mutane ya ƙomi ya ya mutane na ya ɗan uwana ya ce ya dangi na ya magana har fir'auna da ɗan cikin gida ne ya ce almulku yawm lakum mulku yawm a yau wa lakum mulku yawm ku kuke da mulki a yau mulki a hannunmu ɗan gida ne yau mulkin masar a hannunmu mu muke da mulki a hannunmu yau zahiri na fil'ar mu muke da rinjaye an sa ko kabilu a rumuni a kasar masar amma la samu na ce ba ko iya cikin alif fir'auna ke yanzu kusan fir'auna ne kan iya magana ta cikin gida kun ga dai yau mulki gaba ɗaya ya tattara yau a hannun mu yake eh mulki namu ne yau to yanzu muka je muka tsankono wata fitina fa mai yansuruna min ba'sa illahi in ja'ana yanzu mun ji mata wani abu ya samu waje mana waje kare mana waje kare mana azabar Allah wata kuban ta daga Allah waje kare mu wani bala'i yanzu waje kare mu kenan mulki zai kubce na ya musu barazana su yi hankali mulki suke kubce da mulki suke wa cikin siyasa cikin hikima wannan abin zai jawo bushewar mulki namu yau kuma mulki da mulki a sama kasa zan tabbata mace maka saba wata waye zai kare mana kamun Allah in ya zo ina zan yi kan sai ya ja hankalin su ta abin da ya hamsa kai mulki mulki kai kubce haka ce musu a nan fir'aun shi dai iyakar ra'ayin shi ce wani mutumin bayan zaɗen cikin gida ne kuma a cikin da shi yake tahiya fir'aun da ya ce ya kawo mai shi kenan fir'aun iya ne marin jaya wancan wancan iya hauri fir'aun ya hauri wancan bai imani iyaka hujja da dalili ka ta kai a take musa shi fir'aun ya kare ra'ayin shi shi ne ake zan tattara tsakanin fir'aun da shi shi ne kale fir'aun ma urikum illa ma ara ni wa wannan abin da yahudi shine kur ra'ayi shine ku abin yi kurin eh abin da kiyan kurin shine abin yi kurin ko ma ahdikum illa sabil rasad abin da kiyan shine hanyar shari'a ba wannan hanyar ta ita ce shari'a ba ta wancan ba kai fir'aun shi ne shi tafi wazi shi ne masa jama'a kan hanya wai abin da ke shi ne shari'a eh kai wannan wani mutum da mutum ke kare ra'ayi shi ko ƙarya ne kai da fir'auna ko shi ke kare yake kare ra'ayi ko shi yake gaskiya shi ne kuma shari'a ba wancan ba zikiri wannan bawan Allah mai imani iyayi fir'auna iyayi ya ce gaba وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد na'am dan wa nan ya kamata mu dauki darasi na addu'in da kake musulmi kake mai imani kake bai halitta addu'in da kana kallon a tutar da addini haka kake kana kallo a banna kuma ka san ka banna ce da neman wuri da neman wani abu daban wannan darasi duk mulki da wani amma ba ya taɓa nan bi kyale ba duk inda kake don wannan iya cikin abin da muke kawo hujjar masu neman cewa duk inda kake ƙasar da ba a shari'a kai ma ɗaya ne da layi kai ma kashi da layi jinin kai halitta irin masu wannan ra'ayi na halitta jinin duk sun duniya daga darar farko sai darar islam wani iya karanta maka da irin wannan da irin musulmi a habasha manzala yana raye tun daga makka kayan hijira suka yi gudu da addinin suka ta yi masa suka ta yi habasha ko musulmi ne don gudu da bala'i na shawa wasu masu mutu daga yaman sun su abin musa da sauran tawagarsu suka tsaya a habasha manzala ya hijira daga makka zuwa madina aka kafa daular islamiyya a madina su ja'afa da tawagarsu suna habasha daular da ba ta musulunci ba suna ci gaba da da'awarsu suna rayuwarsu da sauran musulmi suka zo daga yamma ba ce su sun kafurta tunda suna can kasa zara kufur ko kuma zara yana raye amma ka ka dole kama magana wani kaka yi ka za ka yi abin da ke nasi ya taba daga manzala ta salama wani manzala yana raye aka tauka har manzan Allah ya yi badar aka fafata a badar aka fafata a uhud aka yi ahzab duk wani suna can ba wanda ya zo madina a cikinsu sai shekara ta bakwai bayan haifar umar takwan sai ga tawaga a wannan hali tawaga ta su ja'afar suka zo garin madina bayan an dawo daga haifar har manza na kacewa la'adari bi ayi ma'afara bi fata haifar an bi kudin ja'afar na bai ta bai saba wurin ciki na da wani zai ma farin cikin bude haibar ko farin cikin zawar jafa a nan muna magana zama a wani wuri inda abin da ka baka da iko da juya ba na biyu shi shugaban najashi shugaban daula ta najashi ta basha daula mai girma a wancan zamani shi ne a hada shi shi ne kuma musulmi yan kewayen kafirai ne kuma shi ne shugaba amma bai iya canzawa ne bai ya canza ma ya imani da ya mutu an zana bai ce batun da ya kasa canza daular kan wuri ne annabi iya madina na ja shi iya habasha manzana ya hoto da musulmi aka mai sallah aka sallar da'ib iya ma habasha annabi aka yi sallar jana'iza a madina annabi ce batun da ya tsaya ya canza daular islamiyya ya zama kan wuri ne da mutane suke aiko mutum da hira wani ya ce nawa ya ce a kalita ga abu a jona a jona ya ce ya kawo ta kura a kawo ta mutum kura a ce majinu shi halitta kai ma abokin da alimai hadda jinin ka ta kamar ba ka gata ba da tawilin har da shi ma kana tawilin hadda jinin ka ta abin da ke wani yau mata kayo kan juya kun a juya halitta jinin mutum kun ba wahala kai ma abokin da akwai biyu kai tawili kai ma da jinin ta halitta kuna ji abin da ke gana abin da ke ga wani kungiyoyin gaskan ko ina an kwan biyo ne ware shi ma ta jinin ta halitta duk mutum kun hankali da da zubda jini wanda kai hankali wanda ba kai da haƙƙin tsakanin kai da Allah wallahi da haƙƙin haƙƙin ya haƙƙin wani sun sun sun ja nawa kashe ya al'umma nawa kashe kuma daga baya kuma su ce wannan kuskure ne shugaban hama wani kai a cikin da kashe shi ko ce ya ya ya kaska banna an kare ba komowa ba komowa wani mutana a sa sa bare a raya ku ya sa kun kashe ɗin mutane kun ne matsayin mutane akan kan bune ne mutane kuma kuma zama tan kun akan zalunci kuma algawa an gane kuskure ne bi halitta ba kuma ya mutu kai ka mutu shi kina gari wallahi hankali daga ra'ayi kun da ra'ayi ka halitta ka zubda jini ka halitta jinin mutum wallahi hankali wanda ka suke Allah ruwa ya abla bin abla bin Umar wanda ka tafi biyar ba kai shahadi ba Allah kama ka tsakanin kai da shi da ka zubda jinin mutum a banza haƙƙin yar girman da suka suke magana wallahi hankali wannan bawan Allah muna magana da jashi manzo Allah yana Madina ya mai sallah zaka ga yau kuma shi ne shugaba a Habasha amma bai canza bai canzawa duk iya canzawa ne ko da iya so su su yawa bisa canzawa amma ba ce sun kafin ta da sun zama zarar kusa muna maganar mutum iya zama wani wuri da ya baki iya wuce Allah san hadu imanin kai dai ka ka gudun maka duk inda kake aka ɗauko magana addini yi ƙoƙarin kare addinin Allah a za ka da addini ka yi magana yawan da nawa aka yi ba dawa aka za ka fi a tambile muna da muna hira ta kai doka ta fara kuma an ba mu sai bai ba an a kowane imani ba kusa magana nawa aka yi a wasu magana ko abin a samu canji abu kuma da ban abin da aka so ya kokon da fami wata shekara wata gwamnati gwamnati ya tura abu a muna huce a kai a tambile kuna a sa hannu wasu likitoci suka hudu suka ce a a fara je baka abu abu haka yi kowa sani kowa sa abin da aka yi sai kudu aka ture wasu ne suka ce da ba tabbas suka tona asirin tun babu da kwarai ba shi ba kuma mu jaba mu jaba mai daba kuma kuma ta hayaniya ba kuma mu jaba mai daba arabi ya kare kullum da kake kawo a addinin Allah yake kaka ci a ɗin da kake imanin iya tare da kai ya ba ki gaya maka masala iya kallo iya ka'aba yake zuwa sallah ka'aba ga kuma ka a cikin ka'aba ya sallah zan ce shi bai canzawa iya kallo ga gumaka amma bai canzawa ya sallar shi ya juya ta gida ga gumaka a sama manyan manajin ka'aba sai ce mu zo a bautar mu zo mu tuli a kashe mata bala'i a kudin shawa ya san bai yawa ya san bai yawa lokaci bai ba har ma iya komi daular islamiyya komi ya kare amma za Allah ya ce ka'aba wannan yadda muka iskota ba haka bai kamata ka zama ba haka bai ibrahim yana an rage wani bangare kaza ga kaza kaza ya kamata ce abinci an ba da ga tana ba ga sababbin musulunta da na canza ka'aba na mai da ibrahim rushi bangaren arewa in gama ginin a ƙara tsawon don jami'a bayani in bude kowa gaba ta yamma me yace na yi tsoron fitina ta sababbin musulunta akwai abu da yawa wanda abin da gyara akwai da gyara ka ɓanna ya ɗan gyara muna magana wannan wannan imanin na fadin fir'auna yanzu bayan wancan bayani da ya musu fir'aun ya ce cewa ra'ayin shine ra'ayi kun shine abin yi wa qala allazi amana ya qaum wannan da mai imani yace ya mutane na ku hanzu da kike dangi na dan uwa ya jama'a ta inni akhafu alaikum mithl yawm al-ahzab ina muku tsoron ha mithl azab irin azaba da Allah ya ma al'ummomi kanu kuma labarin adawa samuda kuma labarin alumai yadda Allah ya halakar da alumai masu ƙari ina muku tsoron irin wannan azaba ya kama su wasu suka sani ya ce misir da abu kawai nuhin wa adin wa samud wanda zai min ba'adihim ya ce irin abin da halin irin halin mutanen nuhu ta suka taiba suka ta jayayya ta jayayya kan ba komi sai Allah ya tsaka shekara dubu aka yawa kama abin ba a zama yi rage makon dubu ba hamsin ta wa'azi nuhu ya wazi amma an ki ba yi kan ba komi kan ce ba ba ce ba ma maza Allah bane ba ko faɗi ko hira ce yake cika duk duk da suna kamar shekara 50 ta tattunce ya zaka wani hanzu shuru ba abun zai ni mutane an shekara 50 ta tattunce kamar ce daga mutum ya ga abun kan ba komi duk wa ka yi ba mu sana wace ko nu yau yau sun zama kan ba sun wuce sun ce sun gana hela kan bai ba komai haka ke Allah Allah hakuri da shi yace misali irin halin da mutanen nuhu da adawa da samudawa da al'ummi da aka kayu bayan su ma'aiwa su wanda bane da Allah gama da su shi kuma mallah rudu zama da ba Allah kuma bai zai mutar bare shi ya aiko da hujja in ba ku ta yanke daga baya Allah yana halaka da ku akan akan zalunci zuwa ku Allah bai zalunta kowa wa ya qaum wa ya qaumi inni akhafu alaykum yawmat tanaa يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد
yace ya qawm ya qawm ya mutanina hazli mutanina jama'ata inni akhafu alaikum yawm at-tanad ina muku tsoron wuni da za a rinka kira kiraye kira iri iri a kira yan wuta a kira yan aljanna a kira masallaci kaza jama'a da kowa da irin group group kowa da irin kowa da irin tashi wannan rana iya ishara ga ran tashin kiyama yamutuluna mudbirin an zaka neman tserewa guje ma azabar Allah abinda babu dama kan shi malaku min Allah min asim ba wani wanda zai kare ku daga azaba ta Allah amma wa man yudlillah fa malahu min hal lamarin yanda yake duk wanda Allah ya batar da shi Allah ba mu shiri da shi amma abin kware akwai abin gane wanda mu gane to amma marar rabon shari'a haka za a yi tai ba yanda za a gane gaskiya me yace ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب
na'am wannan dai bawan Allah ya ci gaba da wa'azi a hadin fir'aun yace wala kad ja'akum yusuf min qabl bil bayinat haqiqa tabbas yusuf ya zo muku gahin musa zo yusuf ya zo da hujjoji na cewa shi manzo ne daga wajen Allah duk da cewa ta shugabanci kuma hukumar ce wannan magana ana yin ta a masa a halin fir'auna a lokacin musa alaihissalam yusuf alaihissalam ai shi ne jigo na zawar banu isra'il a ƙasar masar kuma cin tarihin yaƙo ai yusuf bayan an saka rijiya an kawo masar an tsaida lokaci da ya samu shugabanci ai ya ɗauko ɗin gidansu gaba ɗaya al yaƙo duka ya ɗauko su daga can palestine ya maido famikinsu masar inda ya samu mulki to daga za gane kenan lokacin mai tsawo ne tun wannan fami ta yaƙu yusuf ya kawo a wannan zamani yana matsayin gwamna yana matsayin shugaba kuma a munzorin na allah ga shugabanci kuma ga manzanci haka ya zamana ya jagoranci masa yusuf lokaci ya tafi ya rasu shekaru a ruwa wani tsakanin wannan magana ta yusuf da musa shekaru na ɗaruruwa a lokacin nan tilibin isra'il zama musa sun zamanto al'umma mai zaman kanta matsewa ba da asalin ne yaƙub da yusuf ya kawo babin yaƙub da famus yanzu kuma sun zama al'umma tilibin isra'il sun zama al'umma matsewa a ƙasar masa amma baƙi yan kallon baƙi ya cira kuma basu addinin mutanen masa to su ne za a wani zamanin ake wani gwagwarmaya kuma sabuwa tsakanin musa yanzu lokaci ya yi na ɗauki wani isra'il daga masar zuwa palestine cikin aikin da musa zo aya ko aikin ƙaura ta bani isra'il daga masar su koma palestine cikin aikin musa bayan kiran fir'auna to suke na wani mutumin ya san sun san yusuf ɗan masar kun san da yusuf ya zo da hujjoji kahin yanzu musa ya zo can yusuf ya zo da hujjoji amma fa mazurtum fi shakkin mimma ja'akum bi kuna nan kuna kokonto ku yadda ba ku bar imani da abin da Yusuf kin yazo muku da shi hatta idan halak ana nan Yusuf dai har ya mutu kayan ba su ba addinin Yusuf nan Yusuf ya shugabanci a Masar amma suna nan kan aqidar su dan Masar masu bata goma kai suna nan akan addinin su yace har Yusuf ya halaka ma na ya mutu qultum lan yab'atha la min ba'dihi rasula sai kuka cewa shi kuka ga cewa ai shi kenan har abada an kare ya aiko da manzo da mun sufe ne ya mutu ya kare shi kenan magana manzo ta kare a masa haka kuka rika cewa to gashi nan kuma yau manzon ya zo magana kenan ga manzon ya zo yace kadhalika yadullullahu man huwa musrifun muhtar haka Allah yake fatar da mutum mabandaci mai shakka kala kullum bai kana kokonto ba kada tabbas haka Allah yake fatar da mutum mutana hukumin hukumin gaskiya kullum wani kun shakka kokonto eh haka ba haka bane ba haka Allah yake yi ba sai wani halin ba ba gaskiya ba ta shi dai wannan bawan Allah haka yake wa'azi sai yake bayanin waɗanda wannan musrifin murtab alladhina yujadiluna fi ayati الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار Allah na'am yace wa'annan halin musrifin murtab mai mabannaci mai shakka kan lamarin shi alladhina yujadiluna fi ayati llahi bighayri sultan ata wa'anda suke rigima jayayya cikin ayoyin Allah da ka ba da hujja ba kora sun tunkari nasi da ra'ayi ana cewa Allah ya ce a ga kaza ga misalin kaza da yi da kura Allah ce kabura maqatan inda Allah wa inda alladhina amanu wannan hali a zo mutum da hujja ga dalili ya shiga hayaniya da hira da ra'ayi kware wannan abin Allah na hushi da shi haka duk mai imani abin iya dama shi ya ce ta ya ce wadda dina amanu har da mai imani kana kan mutum aya kana kan hadisi ya ce maka a malam wani ka kan wani a wuri ka ta mun ta kaza kana kan aya da hadisi ya kamar ai a wani duk abin maka haushi Allah ta halin da halin duk imani mai imani abin iya bakanta mai ne duk ana kan mutum nasu ana kan mai hujja iya ka ra'ayi duk mai imani abin iya bakanta mai ne sai Allah ce wannan Allah na fushi da shi haka duk mai imani iya fushi mai jayayya da auren Allah ba ta da hujja ba yace كذلك يتبع الله على كل قلب متكبر جبار haka Allah ke rihi zuciya duk mutum mai tsaurin kai mai girman kai bisan gaskiya shi ke nan ko an kawo azin Allah ya fi kwanta mu an kare haka Allah ba shi ba akwai akwai shi hankali akwai abin mamaki to amma karshe ya rihi haka Allah ke sa rihi ya rihi zuciyar mutum mai girman kai mai tsaurin kai Allah sai ya zuciya ko azin ya rubi shiga shi ke nan ko Allah gama shi eh ci gaba وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب نعم وقال فرعون jijiyar bayanin za an kare duk wa'azin mai wa'azi ya yi firawun iya nan ya doji kan rayu shi yanzu ya ce ya haman shi na ce prime minister na firawun babban wuziri ba ya ce ya haman yanzu kurin ibn lisara yanzu abin da ke so kamar dogon gini sama la'alli abulgul asbab asbab samawa nan kenan fir'auna ya ji labari Allah fi sama ya yarda Allah sani ki shi ma ya yarda ya yarda Allah sani ki amma yanzu ya za a yi shi da ke nema hanya yanzu aka ce haman kamar gini mai tsawo don in samu wannan hanya hanya ina asbab samawat hanya zuwa sama so ke zai je sama shi ma ita da Allah haka ne na hankali illa ya san cewa shi Allah iya sama yace am hau sama fa qallu ila ila in je in leka sun kawo shi alam annan Musa ulai yayi da ciki zai je ga Allah Musa sama kina Allah Musa ta me yake san hanyar da za shi abin gini mai tsawon shi hawo je gani iske wani Allah na Musa yace wa inni la azunnu kadiba ko ina ga Musa kullum makarici ne kullum ina ga Musa kullum kullum makarici ba wannan amma za mu je mu gani amma gini Allah ce wa kadhalik zuri li fir'aun su amali a ce haka kai mamaki Allah ce haka aka kawata fir'aun wani mugun aiki da yake shi yake aiki kware ne yake haka aka kawata mishi wani bannan ya ga abun abun kware ne yake haka aka kawata fir'aun su amali wa sudda an sabil aka kange fir'aun daga bin hanya ta kware to amma wa makar fir'aun illa fi tamam duk abin da yake kullawa asara ce bai samu cin burin shi bai samu cin maguri ina da yake ina da ka saboda kai Allah ya kawo ya dogon gini shirme ne duk da malaman tarihi na kawo ya gini dogo kaza aka bige gini duk aka aka shi na kashewa shi ne yayi kuma baci magun da ke nema babu neman hanya ce abin da babu shi ni me ce gaba وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار
na'am wa qala alladhi aman shi dai wannan mai imani na fir'aun na hada fir'auna yace ya qaum yanzu fir'auna kenan yanzu baji a ce baji kira wannan bawon Allah yanzu sai yake nema ya jawo su su na ke jan ko su na ke yaudara yake su su ke mawa'azi suke yusuf su gano inda ta saka yace wa ya qaum ittabi'uni ahadukum sabila rashad ku bi ni zan shirye da ku da hanyar shirye bakar aure ku bi ni za ku bi suke nan za a koma kare da kenan sai yawan baram baram awara kun gari biya cikin wani firawuna firawuna ya ce shi ne zaka zaka hanyar shirya ya ce a ni za ku bi ku bi ni in shirye da ku da hanyar shirya ya ce ya kawo inna ma hajjin hajjin duniya mata don kasa da wannan daula ta su ta fir'auna da isa da ke gwadawa wannan kai mana wannan kai da ke hankalin ku wannan rayuwar duniya wata rayuwa ce ɗan kaɗan mata rayuwa ce ta jin daɗi ɗan kaɗan shi a mata rayuwar duniya gaba ɗansa rayuwa ce jin daɗi ɗan kaɗan da jin daɗi wa inna al'akhira ta fiye da bukara wannan wucewa take amma gidan lahira shine gida madawwami har abada shi malaman tawhidi ke ce wani aƙida inda mutane suna da hankali kaddara a ce duniya gidan zinariya ce da lu'ulu'u lahira gidan bakin kare ne gidaje da bakin kare ce da a baka abin da zai kare da wanda bai kare wani wani bai kare ya kun bale abin akasi ne can ce rayuwar can yake da gidan har abada can yake da ni'imar can yake da komi amma duk da haka dan adam sai yi da wannan ya karewa akan wancan Allah shi ya ce musu kun ga ya ƙaun inna ma hajji da hajji duniya kun ga wannan rayuwa ta duniya mata ɗan jin daɗi ɗan kaɗa shi mata wa inna al'akhira ta hiyar darul ƙarar gidan lahira shi ne gida madawwami don haka man amila sayi'a من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب na'am yace man amila sayi'atan fala yujza illa mithlaha gidan lahira ko sakamako a wajen Allah subhanahu wataala duk wanda ya hukun aiki saboda adalcin Allah ba a saka mai sai daidai abin da ya aikata amma wa man amila sai wa man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min kaji wanda ya aiki na kwarai namiji ne ko mace amma sharadin wa huwa mu'min iya yin imani kace kenan i- aiki na aiki na kwarai aiki na garkade bai amfani ba imani haka imani bai amfani kai aiki ba aiki na garba duk da imaninka idan kai aiki ba na bai Allah bai karba shi na ta kuna khalisan sawaba kai aiki ya zama to na gari ai dan Allah kuma yayi dini da sunna yadda aka ce shine amalan salih tambawan zai iya sanin abin da Allah ke so sai wanda Allah ya shi kada yake sanin abin da yake na gari ba ba a samu nagari da ka ba bauta Allah da ka kaza mai kyau ne idan kaza kaza a, Allah ya aiko da wasu bayan shi su gaya mu ga abin da yake so ga abin da ba ya so da haka kenan mutum kokarin bin abin da aka ce kurin ne aiki na gari kuma an yi shi akan daidai sai da imani shine shar'in da aka karbo aiki an yi khalisan kuma sawaban yace fa ulai wa'annan wanda suka aiki na gari kuma suna da imani sune da kuluna da janna sune suke shiga gidan aljanna yurzaquna fiha bi ghairi hisab za arzuta su da abincin aljanna ba umtatawa fata fata komai a shi eh ajran ghairu mamnun abinda ba a yankewa yalla ci gaba ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار na'am yace wa ya qaum iya ce da wa'azi ne ga jama'a shi ya mutane na mali ad'ukum ila an-najati wa tad'unani ila an-nar nan zai karantar da kai su ma suna yi bari ka zo ka zo ka sari abu jama'a kai tare za ka ne kiran dan ya ce me yasa mutane na ina kiran ku zuwa ga shari'a kuna kira na zuwa ga wuta kenan su ma suna kiran shi zuwa ga abin da aka isko kai bata kai bar hanya kai bar abin da aka isko ina kiran ku zuwa ga shari'a kuna kira na zuwa ga wuta tad'unani li akfur billah wa ushrika bi kuna kira na an kafirce ma Allah in gama Allah da wani malaka ne bi ilmi abin da ba wata masaniya ba hujja kurin da ka in ba wata hakkurin addinin ka wa ana ad'ukum ila al-aziz al-ghaffar ni ina kiran ku newa zuwa ga mabuwayi mai gafara Allah kenan na kira zuwa gaban za shi ne wata leki wani wani wani wani aji annaba wani wani wani wani ce annabi to aji annaba wani ake dawa kai zaki wa aji annaba ne ah wanda muke wa annaba ne shi ake masu imani ne aikin wani aikin mai imani sai imani da maka ne can da maka ne aikin da'awa aikin aikin da mamabiyan manzanni ne eh haka ne haka ne haka ne haka annaba haka eh ba me ba gaban Allah ya ce na magana isa na karshe ma me isa ka tuna hawari me kace mana sare mana sare Allah isa ka ta hawari ko mana sare irin da kala hawaru nan asarullah kai wanda ga mun aikin Allah ne shi ma na maka masa kai ta musu hawaya isa ce muwazi ka mu zuwa aikin zuwa ka ce nan asarullah mu za mu kama maka ba sai mu kama addinin Allah ne aka kuma wasu kai iman suka wuce ko kenan aikin su na aikin an aikin da aikin an aikin mabiyan manzanni eh annabawa ne a gaba amma duk mabiyan su suna aiki irin nasu eh shine aikin wani aikin shine a ce babu dan uwa babu wani aiki mai muhimmanci da ana ban da awa zuwa ga Allah aikin annabawa ne aikin annabawa ne cikin da'awa kuma da'awa ba sai malam ba ya Allah ya tace kul hadhihi sabili ad'u ila Allah alaba sai ana mutabani na'am Allah ta manzo ga musu kullu hadi sabili wannan ita ce hanya ta hanya min adu illa ina kira zuwa ga Allah nace ana man taba'ani da ni dun da bi kina kin da wajin dumi imani dumi imani ba sai ka ni guro ko ba ta kokarin shi ko ne ba shi da yake ma ake da wajin an ake masu imani ne ba ake wani malaka wani kowa su wani ba aikin Allah ne kuma na kowa ne kowa ya baki ne muke shi da yake shi ma wani ga shi halaci har ibrahim shi kiran bani don ba har ƙur'ani kan ake shi yace mutane na ina kiran ku zuwa ga al-aziz al-ghaffar ina kiran ku zuwa ga mabuwayi mai gafara yace la jarama لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين وأن المسرفين هم أصحاب النار yace la jaram wace tabbas babu shakka tabbas annama tad'unani ilay laysa lahu da'watu fi dunya wala fil akhirah ce tabbas wannan abin da kuke kira na in zo in bi a sale abin aka da uwaye da kakanni ko shi ne kenan ko yace laysa lahu da'watu fi dunya wala fil akhirah ba shi da wani haƙƙin bauta haƙƙi ba da wata hujja duniya lahira bai da haƙƙin bauta ko bin ba Allah ba mai haƙƙin bauta duniya lahira kuma ba ina gaya muku ba kuna taurin kai an ƙare wa annu maraddana ila za mu ƙare za mu koma ga Allah tance mu koma mu gaba daya daga ni haku mu koma mu zuwa ga Allah za mu koma shi kuma wa'ala musrifin hum ashabun nar duk wani babarnaci mai ilmin gaskiya shi ne dan mutawa kun hadi me yace فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب
na'am fasatadkuruna ma aqulu lakum yace za ku sani za ku tuna wataran za ku tuna abinda nake gaya muku wannan wa'azi nake muku wataran za ku tuna za ku san sakamakon wa'azi da nayi kun kiya ko za ku wani wataran za ku za ku tuna ku da kanku na gaya muku wannan magana kuma wa fawid amri ila Allah da amin barazana ce ni kuma na mai da lamari na gaba ɗaya zuwa ga Allah ni ke nashi zai kurin na da'awa in me zai biyo ba ku abin da Allah ya yi amma haka ne magana haka maganar take za ku gudu wata rana da ta ɓaci kun waɗa eh kun waɗa ta ɓaci kuma ni kuma lamari na na mai da komi na zuwa ga Allah inna Allah basirun bil ibad domin Allah yana ganin bayan shi abinda kowa yake yi Allah yana gani ni dinga aiki na kuma Allah shi ne sauran magana kenan at-tafwid kenan wannan iya karanta da kai tabbas ya fuskanci barazana an mai barazana kuma ya ji muni bai wasa ba abin da yake yi ƙarshe dai an shirya fawaƙahu lahu sayyati ma makaru Allah ya ce an Allah ya kare shi da mugun makirci da kulla idan an kulla mai makirci a gama da shi Allah kare har alama da bari an kulle makirci kuma Allah ya kare wa haqa bi ali fir'aun su'ul azab su kuma mutanen fir'auna su ne azaba ta hau kenan sakamakon da ya ga wasu sami shi dan Allah ya halakar da fir'auna da jama'ar shi gaba daya a cikin tuku duk an kai an kawo an kare fir'auna yayi duk abin da zai yi duk wannan tsauran kai an kare wannan Allah ya kawo karshe na fir'auna da daular fir'auna musa alaihissalam mun ga dama aikin da ya zo da shi aikin ya mai da banu isra'il zuwa ga palestine kuma ya kira fir'auna ta tsoron kanshi yanzu lokaci ya yi musa ana abin a takaice musa alaihissalam ya yi kira umarni zuwa ga wajen allah a tashi lokacin komawa gida ya yi an bi dare kisa ce dogo a takaice dai musa sun huta cikin dare da dukkan banu isra'ila gaba ɗaya isra'ila sun huto kowa samu labari na sirrin lokaci kaza ko kowa hutu haka suka kama hanya suna huta fir'aunar labari ya kai gare shi ya ce ai mu mutane ne wanda ba a yaudara maza maza a bi su ashe lokaci ne duk wani majiyin ƙari gaba da kam ce na qawmu hadirun mu mutane masu hattara ba a yi tsaron ya tattara kowa duk wani wani mijin gari a bi su kasu sha ashe lokaci ne gaba ɗaya aka bi su bakin ruwa musa allah ce kun gaje bakin teku ba ruwanka allah zai baka mota musa ya je bakin ruwa ya jira umarnin allah garin allah na wayewa sai ga fir'auna ya danno فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون garin Allah na wayewa tawaga ta Musa ta hango ta Fir'auna ta Fir'auna ta hango ta Musa Allah ta kala ta Musa inna la mudrakun sai yanzu Musa ayo an kare shikenan an zuko an kare Musa ce kalla inna ma'i rabbi sayati a a baiwa kuma shahidi da abin shahidi shahidi da shi yazo yace Musa ce baiwa isto Allah zai ba mota sai a lokacin aka Musa waye da bigi teku da sandaka sun za a buɗe allazi kayan su zo an buga sanda ruwan ɗaki hana goma sha biyu sun bi fir'auna yana biyowa sun shiga abu ne isa ce doguwa dai fir'auna gaba da shi ma dai ya ba hanya ya ba hanya musa ya tsira a dukkan su kowa ya wata isra'iliyawa fir'auna ya dannu to akwai saura a baya musa ya tsallaka zai buga teku ta haɗe a halaka alaka mai wahayi a nan tukar fara rahon ka batta ku ba ruwanka ka batta wanda take ka batta ku yadda take mun jin dubu gura kun sauran mai sun shigo akwai a baya akwai bayan an fir'auna kusa bisa so ba shi kuma Allah zo ki kowa ya zo gaba daya shi musa ga ga ki tukar ire ku ga mai shi ira aka ce ka bar ta yadda take teku ba ruwanka teku wata tukar fara rahon innahum jin dubu gura kun ka batta ku yadda take ba ruwanka dukkan wa'annan gaba daya su duniya sai da kowa shigo ta kwan aka gani shi ne Allah ce wa haƙa bi ali fir'aunu su'ul azab annaru yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiyan annaru yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiyan wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu آل فرعون أشد العذاب Allah ya halakar da fir'auna a cikin ruwa kuma ba a bar su ba Allah ce annaru yuraduna alaiha hudubun washiya wuta sahiya da mareke ake musu gashi da wuta gashi gashin balangu da sahi a kai su da rana musu da musu haka ake musu sahiya da mareke iri biyu wannan wani an ta shi da hujja ta azabar kabari kaga kiyama ta kiyama ta zo ba amma lakin za a sa su wuta sahiya da ta da ce da ba wannan azaba ta barzakhiyya هيتاي ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب wannan ta duniya ce kuma gobe kiyama Allah zai bada umarni ku sanya mutanen Fir'auna zuwa mummunan azaba ta gidan wuta gaba daya a duniya wuta har tashin kiyama tana ciki kayan ta lahira dan wani lokaci Allah kai mu gobe insha Allah Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته